الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin wani littafi namu mai albarka a hakamun jana'i da gudawa wallafar الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجزي أنس ورحمة أو أنت ساتي إذا بكم تابع منا بياني لي أتكين أبنغو مشاؤكو da malamin ke lissafo mana wanda shari'a ta hana aiwatar da su a kaburbura tare da kawo dalilai ƙarƙashin ayon alƙur'ani da musamman zan Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da maganganun malamai daga kan sahabbai da tabi'ai zuwa kasansu da kuma kyakkyawan kiyasi da malam yakan baza mana a wasu lokuta mun fara bayani game da kasuru idamuha kasuru idamuha shine karya kashin mamaci lokacin da yake rayu wannan shi ma abu ne da ya kamata a ce an yi la'akari da shi a wajen abubuwan da ya kamata a ce an kiyaye cikin abubuwan da ake aiwatar da su a makabarta mala ya fara mana bayani game da shari'ar musulunci ta haramta a karya kashin mamaci mumini lokacin da ya rasu karya kashin nasa kuwa daidai yake da karya kashinsa kamar yana rayu to sai mala yace karkashin wannan hadisi za mu fahimci abubuwa kamar haka to shine sai fara kawo mana su abu na farko ya ce in ko haka ne za mu fahimci cewa baya halatta a kone kabarin musulmi don aiwatar da wani aiki daga cikin ayyukan da gwamnati suke hamala yake ba zamani mutane da cewa akwai gwamnatoci na garuruwan musulmi wanda galibi ba sa yin la'akari ko su lura ko su damu da irin waɗannan abubuwa idan aiki ya biyo ta kan kabari za su bi ta kansa ne kawai su wuce ma'ana ko dai a samu motar dandaɓe waje ta dandaɓe kamar baran ta bi ta kansu a zo a foundation a cigaba da gini ko kuma a toro su daga inda suke a mai da su wajen a cigaba da gini babu ruwan amma da yake cewa amma da a ce akwai wani gini da aka yi a wajen na coci ko wani abu ko wani alama da aka yi na tunawa da wani daga cikin mazan jiya to da gini ko kuma haɗaɗa ƙasa zai biyo ta wajen to sai kaga ana cewa kada a taɓa wannan abin saboda abu ne tarihi a kewaye masa a shatale masa abu ta wajen daban aje a yi gini amma kamar bara ba sun zanci irin wannan girmamawa ba to ana muka tsaya malam ya ci gaba da cewa amma quburul mauta anfusahum wala tastahiqu indahum zalika ta'dil malai ce amma kabarbaran mamata su akan kawunan su kuwa ba su cancanci irin wannan kaucewa da ra'ayi wa irin waɗancan gurare ba domin faɗaɗa gari ko kuma aiwatar da wani abu da gwamnati take so ta yi a wannan waje bal inna ba'd tilka al-hukumati la tas'a fi ma alimna malai ce bar ma yadda al'amarin yake zaka ga wasu daga cikin gwamnatocin musulunci garuruwa na musulunci suna yin gaggawa suna rige-rige cikin abin da muka sani cikin abin da muka gani ijmalin albani ila ja'al al-quburi kharij al-balda wajen ne da kabarbara ko makabarta ta zamto bayan gari ma'ana idan makabarta tana cikin gari to sai kasance ko kuma tana bayan gari gini yau da kullum sai ya shigo da ita cikin gari ta cikin gari to sai ya ga sun hana banda mamata a wannan makabarta an koma can bayan gari a wata makabarta mala ce wasu garuruwa na musulunci suna irin wannan al'amari wal mana umina dafni fil qubur qadima amma kaga sun hana banda mamata a cikin tsofaffin makabartu da ake da su a cikin gari a kewaye su a fesa ɗin su kawai abin su a ce daga yanzu kada ƙara ganin wani a sa doka ya zo da mamaci ya binne shi a nan wajen binne binne mamacin ce ta can bayan gari sabon makabarta da aka yi wa hadhihi mukhalafatun ukhra fi nadri mala albani ce wannan shi ma wata saba wa shari'a ce ta daban a cikin bincike na a cikin abin da nake gani bi annaha tafutu ala almuslimina sunnatu ziyarati alqubur malaki abin da sanin cewa ko shine saboda sunnar da shari'ar musulunci ta sunnanta wa musulmi su je su ziyarci makabarta zai kwace wa da yawa daga cikin musulmi sakamakon mai nisan da makabarta ce an mai da ita bayan gari li'annahu laysa min as-sahli على آمة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ما لا تسمو دا بأبني مي سوكي با ga gama garin mutane wanda suke talakawa ne wani ba shi da mota wani ba shi da kudin da zai hau abin hawa ya tafi ziyara makabarta wani ma idan ya ga ai makabarta zai je ne ziyara saboda ziyarar makabarta kawai sai ne biya kudin mota sai fasa zuwa wani ba shi da keke wani ba shi da babur wani ba shi da mota a ƙasa zai taka yaje idan a kusa da gidansu take ko a kusa da unguwarsu to abu ne mai sauƙi ya taka yaje wannan ƙabar ta gyara ya dawo to amma yanzu ta yi nisa idan mai babar da mai mota sun je shi ne ƙasa ba an haramta masa zuwa ruwa mala ya ce hatta ya tamakkana min al-wusul ilaiha har mutum ya iya samun dama ya isa zuwa ga wannan makabarta wa yaqumu bi ziyaratiha waddu'a ilaha har mutum ya samun damar yin ziyara ya yi addu'a ga mutum da suke cikin wannan makabarta bala ce wal hamilu ala hadhihi al mukhalafat amma ku sani duk abin da ya sanya su suke irin waɗannan sabane sabane suke saba shari'a abin da ya shafi bin mata fi ma taqidu cikin abin da nake kudircewa inna ma huwa taqlidul a'ma li urubal madiyyal kafira bala ce ba wani abu ne kawai sai makahon bi ta kalidanci makahon ta kalidanci aka ce makahon ta kalidanci shine mutum yana yin abu ka san abin da yasa yayi baka sani ba za ka yi ka san dalilin sa baka san dalilin sa ba za ka yi me yasa saboda kawai yayi maka a rayuwar to a duk duniya babu wanda ake masa irin wannan bin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah madaukakin sarki cewa in tuqi'uhu tahtadu idan har kun bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku shiryu idan manzon Allah ya ce ayi abu kaza ko ka samu labari a cikin hadisi ingantacce aikata abu kaza to kada ka tambayi kwakwalwarka bare ka tambayi wani me dalilin da yasa aka ce ayi wannan abu babu wannan inna ma abin da ya kamata kawai shine ka aikata wannan shine abin da ya kamata amma an ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da malami ne wanda yake masanin addini idan yi wani abu to ana tambayar sa me yasa aka rama kallon me yasa kai abu kaza shi kuma sai ka hujja a karkashin aya ko hadisi sai ka hujja shi kenan sai a bi shi akai idan aga yayi yayi ya kasa kawo aya ko hadisi sai dai ya shiga nan ya fita nan to sai abin masa kayan sa sai a dauki wanda yake kawo aya da hadisi akan sa a bi shi akan sa to kun ga wannan abin da ya shaba musu yi kenan ya kuma kafirai ya kuma kafirai to amma yanzu ga wayalil asaf abin takaici shine galibi matasanmu da zara an ga wani shahararren mawaki ko wani dan kwallo ko wani celebrity dai haka wani abu arne wanda ba shi da addini ba wanda ba kwata addinin ba shi da shi ba kirista bane shi ba yahudi bane shi ba nasari ba maguji ne kai aski ne sai ga matasan mutuna kuwa sa wando ne sai ga matasan mutuna kuwa ta riga ne agogo ne ko menene za ga waɗannan arna suke za ga matasan makwarin suke su ga suna koyi da shi ban mutum bai san yayi wani daga cikin abubuwan da suke za ga alama ce ta nuna cewa wani dan luwaɗi amma sai ga matasan mutum shi bai sani ba miskini wannan alama ce take nuna cewa wance tantiri ya karo ce ko da a cikin mutanen nata amma wanda ba zai hana ka ga matasan mata suna aikatawa to kaga wannan abin ta kai ne kwarai da gaske duk abin da zaka ya kamata ka san dalilin da zaka ke ko menene ko tafiya ce ka fito daga gidanku ya kamata ka tambayi kanka ina za ka je in ka je inda ka je kuma me za ka yi ka zama mai hadafi mai manufa a rayuwarka ba kawai ka rinka abubuwa ka razo ba kawai dan wani ya je wani abu yayi wani abu ko musulmi ne ma yayi wani abu in dai ba addini ne sai dole sai kai koyi da shi bari arni to malai ce abin da yasa hukumomin hukumomin garuruwan musulunci su irin abubuwan galibi shine ta kalidanci makawan ta kalidanci bi da suke yi wa uruba aka ce al-uruba shine Europe kenan europe countries kasashen turai da suke yi irin wannan kasashe almadiya wanda su babu abinda suke imani da shi sai madda aka ce madiya su ne materialist wanda ba su babu abinda suke imani da shi sai abinda suke iya gani kawai da irin duk abinda irin su baya gani su ba ruwan su da shi abinda suke gani su taba kawai shi ne abinda zuciya suka yarda da shi amma abinda ya shafa gaimu wannan fa ba su imani da shi ba su yarda da shi ba to irin waɗannan kafirai su ne ake koyi da su wajen aikata irin wannan aika da waɗancan garuruwa su malai ce allati turidu an taqabi ala kulli mazharin min mazahiril imani bil akhirah waɗanda su burinsu a kodaushe shine a gama da dukkanin wani abin da yake bayyana alamar imani da ranar lahira saboda kuma yadda na gama su ba su imani da duk abin da ba sa iya gani ba to da duk abin da zai ma jawo su rinka tunani akwai wani abu mutuwa ko za a ko za a tashi kiyama ko za a kokari suke su kawar da shi daga wajen shi sa ku je ku kalla makabartar da inda suke banda mamatan su za ku ga waje ne da an shirya shi kai sai ka ce wani waje ne ma da za a yi fati a wajen an yi fenti an yi layi hatta kabarburan nasu za ku ga an yi layi an yi fenti an sanya su a jere haka ba ka taɓa zuwa ka wanda nuna maka cewa ka je wani gida ka tana lahira a wajen ba sai ka ɗauka wani gida ka je na shakatawa ko na holewa da sauran ƙawata makarantar su saboda me wai kada ka je ciki ka rinka tunani cewa fa wai akwai wani abu mutuwa babu wannan kwata-kwata to da haka galibi sun tusa mana irin ɗabi'ar wanda da yawa daga cikin wani ma idan ka zo gaban sa kana bayanin mutuwa sai ce da Allah ka daina da Allah ka daina ni na san wanda idan ana magana mutuwa a gaban sa ce da Allah ya daina magana shi baya so a rika magana mutuwa a wajen kwata kwata kuma kaga rashin magana mutuwa a wajen sai ba zai hana shi mutu ba dole sai ya mutu ko yana so ko baya so walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma takunu idrikumul maut Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani malai ce kullu ma yubakkir biha suna kuma kokarin su ga sun gama da duk abin da zai tuna wa mutane lahira walaysa huwa mura'at walaysa walaysa huwa mura'at alqawaid as-sahiha sihhiya kama yaz'umuna malai ce ba fawai kula da ka'idodin lafiya bane kamar yadda su suke riyawa ma'ana idan aka ɗauke makabarta daga cikin gari aka yi ta wajen gari sai su rinka cewa ai sun yi haka ne saboda kiwon lafiyar al'ummar gari saboda warin gawa ko warin mutane zai iya tasowa ya cutar da mutane mala ya ce wannan abin da suka faɗa ƙarya ne wannan ba shi ne dalilin ba akwai wani abu a ƙasa walau kana zalika sahihan da a ce wannan abin da suka faɗa gaske ne labadaru ila maharibatil asbab allati la yashqu aqilun fi darariha mithla bai'il khumuli wa shurbiha mala ya ce idan da a ce wannan abin da suka faɗa gaske ne to da sun yi gaggawa wajen yaƙi da dukkanin wani sababin da duk wani mai hankali baya shakka akan cutarwarsa sai ma ba da misali ce misalin shan giya da sai da ita yanzu a ko'ina a duniya duk ƙasashen duniya kaf sun yadda shan giya yana cutarwa yana lalata hanta yana cutar da kaza yana cutar da kaza kowa yadda da haka amma ka ji ƙasashen turawan da ake koyi da su kaga yadda ake yi wa gidajen giya wajen da za a kawata shi a kera shi a haɗa shi yadda ya kamata idan ka je a wata kujera ta alfarma za ka zauna sannan a kawo maka wani kofi na gilas sannan a zuba maka a zuba mutum kankara a kuma a zuba masa giya ɗauka yana sha yana jin daɗi a ransa yanzu wannan akwai alamun cewa wannan abin da ake ana so a bashi yadda aka kawata shi ake nuna mutum wani abu yake na burgewa na cinyewa to kaga sun yadda giya tana cutar da lafiya amma me yasa ba sa yaki da ita inda da gaske ne abin da yasa aka dauke makabarta daga cikin gari cutar da lafiya ne me yasa ba sana shan giya ne tun da su da kansu ke faɗa cewa giya tana cutarwa sai sana shan amma ba wannan ba shi ne manufarsa manufarsa shi ne abin da malam ya faɗa a baya so suke su tusa wa mutane rashin imani da ranar lahira duk abin da zai kai mutane su rashin imani da ranar lahira so suke su kauri shi daga gaban mu malai ce wal fisk والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه da nau'i na fasikanci da fajirci da ake yi a bisa saɓanin shakalinsu nau'i nau'i na fasikanci da fajirci ake yi neman maza neman mata namiji ne ne makannabi mai wata ne mutum irin wannan abubuwan wa asma'ihi da sunayensu kala kala ga sun yanzu kowa ya da cewa ɗaya daga cikin abin da ya jawo cutar kanjamau shine zina zina wanda kowa ya san cutar kanjamau ɗaya ce daga cikin abin da duk su kansu su kansu turawa sun daɗe tana ta bincika ma su samu abin da zai rage mata ƙarfi ba ma su samu maganin ta samu abin da ma zai rage mata ƙarfi wanda kawai don mutumin da aka sha kama da cutar kanjamau abin da ake gani kawai kabari kusa don ma wanda ya ganshi kawai cewa yake Allah ya ji ɗanka saboda abin da ake gani wata gawa ce kawai take tafiya in mutum da ya gama da kanjamau wannan abin kowa riga ya sani to yanzu kan zama tsakani da Allah wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ce idan har an riga an san cewa abubuwan da suke taɓa lafiya ake so a hana me yasa ba sa na jina ba amma ku je ku ga su tallata gani suke a garuruwan a tallata gani a rediyo a tallata a tv a tallata a gaske duk inda ka je tallata gani ake ba ruwan su kwata kwata kuma suna ƙuri su shigo da abubuwan nan irin nan sai dai kaji ana cewa wai a cikin garuruwan mu a cikin rediyo mu sai kaji ana tallan kwandon ana kallon kwando idan ba za ka iya ba ka yi amfani da kororon roba cikin garuruwan ba za ka iya amfani da wannan abu sai da Allah wani wani shi abin da yake jin tsoro kada ya je dau cuta ko kuma kada ya abu kaza sai aka ce masa ga kororon roba shikenan kuma duk inda ka je duk inda ake sirri ita ba wahala sai mutum ya je ya shi kenan sai ya je abin da yake to kun ga in dai har da a ce da gaske ne manufar shi ne kare lafiya to sai a hana zina sai a hana zina sai a hana luwaɗi yanzu su a irin ƙasashen irin ƙasashen su ɗan luwaɗi lasisi ne da lasisi ne da ke sosai da su ne suke ƙoƙarin fa su kawo mana dokar da za ta halatta auren jinsi ba auren jinsi namiji ya auren namiji kamar yadda su suna yi a yi biki a cashe sosai a tara mutane wannan ya auri wannan namiji ya auri namiji mace ta auri mace nawa aka yi irin kasashen su to da Allah inda ake irin wancan dabbanci da kazantar saboda Allah bai nemi abin koyi a sanar menene abin koyi duk mutumin da Allah ya bashi da fitrarsa salima fitrarsa da Allah halice shi akan akanta zaka ga wallahi yana kyamar irin wannan abubuwa amma duk mutumin da yana koyi da irin wannan abubuwa su suke burge shi to zaka samu insha Allah ta'ala fitrarsa ta gurbace fitratullahi lati fatara an-nasa alaiha za ka ga wanda fikira ta ta gurbace ya shiga wani dabbobi ya shiga kusa daga layin ainihin mutane ya shiga layin dabbobi Allah ya kiyaye Bala ya ce wa sa'ihim ko فعدم فعدم فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد ما ليس تو رشن ميدا هنكلين سو irin waɗancan mutane wajen gamawa da irin waɗannan barnata da suke faruwa a zahira a fili a bayyane wasu ainihin ila izalati ya ala izalati kulla ma yuzaki bil akhira da kuma kokarin su wajen gusar da duk abin da zai tanatar da su lahira wa ibadiha an a'yunihim da kokarin kautar da su daga idan su daina ganin duk wani abin da zai tanatar da su lahira wannan abin akbar dalilin babban dalili ne ala annal qasda da yake nuna mana manufarsu shine ilafa ma yaz'umuna wa yu'linuna shine sabanin abin da suke riyawa kuma suke bayyanawa shine cewa suna kokarin kiwon lafiya wa ma takunu ma tukinuhu huduruhum akbar kuma ne cewa wallahi abin da zukatansu suka koyi na kafirci da munafunci da kin addinin musulunci yafi abin da muka ambata girma abu na biyu daga cikin abin da wannan hadisi yake nuna mana za mu iya fahimtar su a cikin wannan hadisi أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين غير المؤمنين باب إذن ونا الفرما دا أشن كافري إذن الفرما دا مكا أبتا أتن أشن مؤمن أي داما إذن مكمان تابع أشن حديث أن نبت سواي كريك أشن مؤمني أمتي sai kuma kare kuma kare kashin sa ne a rayu kaga sai da aka ibafar abin da mai da mumini karya kashin mumini ba a ce kawai kare kashi ba ina fata an fahimta to shi ne shamala ya ce mu sani wannan kare kashin da aka hana ya shafi kashin mumini ne kadai bai shafi kashin wanda ba mumini ba Allah ya sa an fahimta yawwa mala ya ce li ibafatil azmi ila al mu'min fi qawli saboda an dingina kalmar mumini kashin mumini a wajen faɗin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace azmul mu'min azmul mu'min kashin mu'mini ke fa afada sai wanda ya fa'idantar da anna azmal kafir anna azmal kafir kashin kafiri shi kuwa laysa kadhalika ba shi da irin wata alfarma shi ba haka yake ba faqad ashara ila hadha al-ma'na al-hafiz fi al-fath bi qawlihi babban malami ibn hajar al-asqalani yayi ishara da wannan abinda muka tabbatar a cikin littafin safatowar bari ya ce yustafadu minhu za mu amfana daga cikin wancan hadisi da makaranta anna hurmatal mu'min cewa hakika alfarman mumini ba da mautihi bayan mutuwarsa baqiyatun kama kanat tana nan a wanze kamar yadda ta kasance fi hayatihi a rayuwarsa wa min zalika daga wannan ne yu'rafu jawabu عن السؤال الذي يتردد عن ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب malai ce daga wannan abin da muka ambata ne za ka gane ka fahimci amsar tambayar da take kai kawo a kan harshen da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda suke karatu a kuliyar tsib su ne tsangaya ta likitanci tsangaya ta magani ma'ana ai medicine kenan ma'ana albani yakan samu tambaya da yawa a wajen su cewa ya halatta a yi abu kaza to ga tambayar wa huwa tambayar ko ita ce hal ya juzu كسر الإذان لفحشها وإجراء التج- التحريات الطبية الطبية فيها ina tambayar malam cewa shin ya halatta a karya ƙashin mamaci domin a yi wani gwaje-gwaje a kansa a yi wani gwaje-gwaje a kan wannan ƙashin ya lafiya galibi kamar yadda na mana bayanin satin da wuce akan kai ɗalibai a zaro gawa a yi musu gwaje-gwaje a kansa da irin wannan idan ta kai a karya ƙashin ko kuma a tsaga namansa a nuna musu yadda abu kaza yake ga yadda iri kashi iri kaza yake in ya kare ga yadda za a ba a gyara shi shin hakan ya halatta da gudanar da wani bincike na musamman na likitanci a ciki shin ya halatta wal jawabu imal albani ce to amsa ga wanda suka tambaya da ma wanda ba su tambaya ba shine la la yajuzu zalika fi idhamil mu'mini baya halatta da kashi inda kashin mu'mini in dai ga mu'mini ce bai halatta a tota a aiwatar da irin wannan gwaje-gwajen a kanta ba wa ya juzu fi ghairiha amma babu laifi ya halatta za a yi a gawa wanda ba mumini ba ina fata an fahimta ma'ana gawar kafiri za a iya ɗauko ta a karya ta a yi mata duk abin da za a yi mata wannan ba ta da irin wancan alfarmar da addinin musulunci ya kare wa mumini ba kuma mumini addinin musulunci ya ba shi alfarma lokacin rayuwar shi da bayan ya mutu duk ɗaya ne idan mamaci ya rasu ka je ka shiga daki daga shi sai kai saboda kana jin haushin ka kama mare shi to daidai yake da kama mare shi lokacin da yake rayu haka nan idan kare kashin sa kai duk abin da kai masa daidai alfarmar gawar sa daidai take lokacin da ta idan yana rayu haramu ne duk wannan abin da zaka masa amma kafiri fa saboda kafircin sa ya ki yadda ya bautawa Allah madaukakin sarki ba shi da wannan alfarmar kwata kwata yawwa mala yace ويجوز في غيرها ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية abin da zai zo a matsala ta gaba zai ƙara ƙarfafa mana wannan matsala me zai zo a matsala ta gaba shine wa yajuzu nabshu quburil quburil kuffari yana halatta a tone kabarbara ko makabarta a tashe ta daga aikin da ta kafare ina fata an fahimta ina fata ana ana gane bambancin abin da muke tattaunawa akai ko muna bayani yawanci akan makarantar musulmi haramun ne abin a tone ta ko a yi ne ko a dandaɗe ta har sai an tabbatar da duk naman mutanen da yake cikin makabartar gaba ɗaya babu ƙashin siya daga ƙarfi da sun zama ƙasa to sannan sai a zai abin da zai a cikin wannan shi ne shirin da malamai suka bayar duk zancen abin da ake kawo makabarta an kai shekara arba'in ko kaza duk ba shi da asali a cikin abin ina fata fahimta abin da dai aka abin da dai malamai suka rinjayar shine sai an tabbatar da cewa babu wani babu wani wanda ya saura a cikin ƙasa shi ya sun rige gaba ɗaya sun zama ƙasa to sannan sai a zo abin da za a yi ita kamar da muka gabatar a baya amma makabarta kafarai fa ba ta da irin wannan alfarma idan aiki ya biyo ta gwamnati in ana buƙata za a yi idan haya ka bada wajen a ce misali filin ka ne ka ba su haya suke banda mamatan to yanzu sai ka za ka tafe babu ne ka je ka fito ne ka barbaran ka kai can bayan gari ka ɓata rami guda ɗaya ka binne ka zo ka gyara filin ka gida ko abin da ka abin da ba ta babu ne yawwa shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala li'annahu qala yace saboda yadda al'amari khilafu matalaha ita ga kafiri ba ta irin wannan alfarma kama dalla alaihi mafhumul hadith kamar yadda abin da zamu fahimta a cikin hadisin ya bayyana mana as-sabiqi da ya gabata wa yashhadu lahu hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu kuma hadisin Anas bin Malik yana ƙara babu shaida akan wannan abin da muke ƙoƙarin tabbatarwa na cewa zaka iya tone makabartar kafirai ga hadisin yadda yake qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam almadinata annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya zo garin madina lokacin da ya hijira daga makka ya shigo madina a lokacin annabi ba yake ba mu labari fa nazala a'la almadina a'la almadina fi hayyin yuqalu lahum banu amr bin auf ya sauka a wata unguwa a can saman madina kusan madina kamar wajen da yake tudu kenan fi hayyin a cikin wata unguwa yuqalu lahum ana cewa da unguwar banu am bin au unguwar banu am amur bin au a wannan unguwa Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi an ya fara sauka a cikin garin Madina fa qaba fihim 14 layla ya zauna a cikin su tsawon darare 14 kuma arsala ila bani najjar sannan ya aika wa kabilar banu najjar faja'u suka zo mutaqallidi su kowane na rataye da takobinsa a jikin shi كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي أنا سكتوا kamar da ina kallon manzon Allah yanzu da nake baku labari hira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akan dabbarsa akan abar hawarsa wa Abu Bakr rizquhu da kuma sayyidina Abubakar a bayansa annabi ya goyi sayyidina Abubakar a bayan dabbarsa sallallahu alaihi wa sallam wa mal'un min bani najjar hawlahu ga kuma wasu tawaga ko wasu jama'a daga cikin kabilar banu najjar a kewaye da manzon Allah صلى الله عليه وسلم حتى أتى بفناء أبي أيوب حسد النبي يزو ديدي فرفاجر قفر جرى أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد كان الأنصاري وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة النبي نفس الكراد أمس كار تبت أجلس يسلى أدك إن سلى تركيش ويصلي في مرابض الغنم ya kasance yakan yi sallah ma a madaura inda ake daure ko kirkin awaki kanana shine marabirul gana babu ne idan mutum ya sallah a inda ake daure kananan dabbobi saboda kashin su da fitarin su ba na jasa ba haka ne yawa fitarin akuya ko kashin su ba na jasa ba ne haka nan su ma manyan dabbobin fitarin su da kashin su ba na jasa ba ne sai dai shi raƙumi annabi kira da amsa kara tabbata a gare shi ya ne sallah a inda ake daure wasu malamai suka ce saboda shi yakan yi gane-gane da sauransu wani lokaci idan ya yi gane-gane da zai zai iya firgita kana cikin sallah zai take ka kuma inda abu ne mai karfi ba a yi amma fitsarinsa shi ma ba na jasa ba ne kamar yadda kuma shi ma bayan gidansa ba na jasa ba ne shi sa kuka hadisi ya tabbata ingantacce a cikin bukhari da muslim manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wa wasu fitsarin raƙumi suka sha suka sha ƙwarai da gaske suke a matsayin magani wasu mutane da suka zo garin madina to sai kasance a sun zo da irin cututtuka kala-kala duk sun rame sun yankone sun ɗan jini haka suna fama da cuta sai annabi zai sai tosiya mu sai manzon Allah sai a sauri a kai su inda ake kiwon raƙuma aji su a wani anan za a turki za a yi musu magani sai annabi sai aka ta ba su fitsarin raƙumi suna sha aka ta ba su fitsarin raƙumi suna sha da nunan raƙumi da fitsarin raƙumi da nunan raƙumi suna ta sha har sai da suka warke suke ɓulɓul suna warkewa kuma wanda yake kula da raƙuman annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai suka kashe shi da tsile masa ido suka cilla shi a rana sannan suka kori raƙuman gaba ɗaya suka gudu da shi ku duba wata godiyar mayu abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi musu duba abinda suka yi labari ya zo annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga abin da ya faru annabi ya tura ya lalle ce lalle lalle a je a zo min da sabai suka fita kafin rana ta faɗi kamar rana ta ɗaga sai ga shi an zo da su an daure ta an je an kawo su an daure to da aka kawo su gaba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai musu jaza'an wifaqa sakamako daidai aikin su yasa aka tsire musu idanuwa aka yanke musu hannu ɗaya da kafa ɗaya sannan aka silla su a rana har sai da su mutu aka kuma da ba abin da ya kamata kenan inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim أرجو من ثلاثة أو ينفوا من الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت أجري في ساعة مساكة ثم هل كاتم أنا شيء kun ga ai annabi ya ba su fitar raƙumi a matsayin magani ce yanzu ya halatta a shana jasa kenan ya halatta a shana jasa ba saboda ka fitar raƙumi ba na jasa ba to shi sa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi na yin sallah a madaurar kananan dabbobi wa kana amara bi bina'il masjidi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a lokacin ya yi umarni da a gina masa masallacinsa masallacinsa ne fa arsala ila mal'in min bani najjar sai annabi ya tura wa mutanen bani najjar ya sa aka kira masa su fa qala yace ya bani najjar ya ku bani najjar faminuni bi haitikum ku yi min farashin wannan filin naku ku gaya min kudin sa zan biya domin zan yi masallaci a wajen hada qalu sai suka ce la wallahi la naqlimu samanahu illa ila Allah ba ma buƙatar farashin sa ya ubu ya manzon Allah sai a wajen ubangiji madaukakin sa ma'ana mu ma mun bada namu sarki kenan hala sai ana suke cewa fa kana fihi quburul mushrikina to wannan fili da annabi yake so ya gina masallacinsa a ciki a cikin wannan filin akwai kabarbaran mushrikai an fahimta makabartar mushrikai ce tsohuwa wa khirabun sannan kuma akwai irin kufai irin rusassun gidaje shine khirab ma'ana gidajen da sun rushe ko kuma gine-ginen da sun rushe babu mutane a cikin shi sannan kuma wani da kuma akwai ita abin nan bishiyoyin dabino a wajen shine a ciki daga marmaran mushrikai da itaciyar dabino da kuma abin nan fa'amara nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya da aminci tsara tabbata a gare shi umarni bi quburil mushrikina da waɗannan kaburbura na mushrikai fa nubishat sai aka tone kun ga mallin shaɗi ko yawwa sai aka tone ne sai aka tone saboda kaburburan mushrikai ne gawo wato su ba su da alfarma shi sai aka fitar da su a wani kuma bil kharabi fa suwiyat sannan wannan rusassun gine-gine sai annabi ya umarni aka daidaita su ma'ana kamar aka yi ciko da su kenan wa bin nakhli فقطع فصفوا فصفوا فصفوا النخلة قبلة المسجد waɗannan bishiyoyin da dina kuma sai annabi sa da aka sassare su aka sassanya su a alƙiblan masallaci waje ala ibabataihi alhijara sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya kamar fila ɗin masallacin ko kuma a ce ginshikin masallacin kasance kamar na duwatsu aka sanya da duwatsu aka yi shi irin na gaba wanda ake sa tsakanin kofa da kofa وجعلوا ينقلون ال... ينقلون الصخرة وهم يرتدون sai sabai a lokacin da ake aikin suka rinka ɗauko duwatsu ko kuma bulo don yin aiki a lokacin suna yin abin da ake kuma sa arrajas arrajas wani irin nau'i ne na waka suna yin irin wakar da galibi ma'aikata suke domin ta rage musu zangon yin aiki ta rage musu halayen aiki ta ba su nishaɗi lokacin da suke yin aiki suna irin wannan wakar da ma'aikata suke والنبي صلى الله عليه وسلم معهم annabi shi ma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tare da shi tare da shi aiki aiki ana ɗaukar bulo shi ma yana ɗauka ana ɗaukar kaza shi ma yana ɗauka tare da shi aiki aiki sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa wa huwa yanqulu labna shi ma yana ɗaukar wannan bulan da ake ɗauka هذا الحمار هذا الحمار لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ma'ana hadha al-imam la himala khayba wannan bulan da muke dauka to shine abin da ya kamata a dauka la himala khaybar ba kayan da ake daukowa daga khaybar ba kayan kasuwanci na dabino ake zuwa su a khaybar wancan kayan da ka samu duniya da su wannan ko abin da muke dauka anan lahira muke neman shi ina fata an fahimta to da ka wannan bulan da muke dauka shine abin da ya kamata ka dauka ba wancan abin da kake daukowa daga khaybar na kasuwanci ba hadha abar wannan shine abin da yafi a sanyawa biyayya ga Allah maɗaukakin sarki rabbana ya ubangiji mu a tsahar kuma shi ne fi tsarkake zuciya Allahumma la khaira ya ubangiji babu wani alkhairi illa khairal akhira sai alherin lahira babu wani alheri sai alherin lahira fa fitul ansari wal muhajira ka gafarta mutanen makka da mutanen madina ana aiki ana wannan wada ana aiki ana wannan wada هلا قرا يدرس كده وفي رواية وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها في رواية أنا عائشة قالت أنا تبت أجريتا اللهم إن الأجر أجر الآخرة أنا شوية أبن جدي هجيتا لا دا تبتك شيني فلا لا دا اللاهرة فارحم فارحم الأنصار والمهاجرة هي رحمة دمتها من مكة دمتها من مدينة أنا حديث أخرجه الشيطان وغيرهما وغيرهما من حديث أنس والسياق له والبخاري من حديث عائشة وما بين القوسين من حديثها وقد آه أخرجت الحديثين في الثمر المستقاب ما الألباني شنا فتبقى أنها حديثي أكثر الثمر المستقاب مستقاب الحافظ في الفتح ابن هذا الأسئلة أسئلة البارية وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة أسئلة حديث زما فهمتي halaccin yin tasarrufi yin amfani da kabartar da aka mallaka bilhiba ta hanyar ba da kyautarta kamar kai ne kana da fili ko filoti ka ɗauka ka ba da kyauta wani zai gina shi babu ne in dai makabartar kafarai walbayi ko kuma ka sayar da kayanka wani zai wani abin da ya ga dama a wajen duk babu ne wa jawazu nafsul qubur ad-darisa idan lam takun muharrima muhtarima hakanan ya halatta a tone kabarbara waɗanda aka dandaɗe su matuƙar ba kabarbara ba ne na musulmi waɗanda suke masu alfarma wa jawazu salatu fi maqabiril mushrikina hakanan ya halatta a yi sallah a cikin makabartan mushrikai ba'ada nafsiha bayan an riga an tone ba wai da kabarbaran da za a je a yi sallah ba a bayan an tone an daidaita wajen me bi ma an gina masallaci a zanta babu laifi ka cikin sallah wa ikhraj ma fiha bayan kuma an fitar da abin da yake wajen na gawawaki wa jawazu bina'ul masajid fi amakiniha haka nan kuma akwai halaccin gina masallatai a guraren da makabarta ce ta mushrikai a wajen wa hada akhir ma waffaqa Allah ta'ala li jam'ihi malai ce wannan shine karshen abin da Allah madaukakin sarki ya datar da ni wajen na tattara shi min ahkamil jana'izi na abin da ya shafi hukunce hukuncen janaza wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam ya gama daya ga watan bakwai shekara ta dubu daya da dari uku da saba'in da uku shekara na kenan bayan hijira yanzu muna shiga ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wannan kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku shekara nawa kenan ya kai saba'in ko na saba'in da bakwai to daga yanzu zuwa daga yanzu zuwa lokacin da ma ne ya gama kammala wannan babu kenan to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya kaddara mun kammala abin da ya shafi ahkamul jana'is wannan hukunta hukuncen jana'iza a gaskiya ban san wani littafi da yake ya tattara abubuwa na janaza a wanda suka samu istiklaliya kamar wannan ba a ware babu da abin da ya shafi janaza a kawo duk abin da yake da alaka da ita ku duba mala albani ya fara ba tun daga lokacin da mutum ya kwanta ba shi lafiya tun daga lokacin da mutum ya kwanta ba shi lafiya me ya kamata a yi masa ga shi har mun zo abu na karshe lokacin da za a sa mutum a kabari kowa ya koma gida da abin da ma ya kamata a yi a kabarin da abin da bai kamata ba duk sai da malamin ya kawo mana a gaskiya idan mutum ya bi littafin nan ya je mara da asa insha Allah ta'ala duk abin da ya shafi janaza zai rinka yin shi ala basira yadda Allah subhanahu wataala yake so yayi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi koyar insha Allah ta'ala mutum zai bauta wa Allah akan haka Allah kuma shine abin da ake bukata to tunda an gama kai ma sai ka je kai naka karatu abin da nake nufi shine sai ka dauko daga farko kai ma sai ka dawo a inda aka tsaya din ina fata fahimta kada ka je ka aje idan ka je ka aje duk karatun zai bakan ka zai manta za ka manta shi amma ka ɗauka kai ma ka karanta daga farko ka zo nan wajen insha Allah ta'ala ko bayani ake aka abin da shafi janaza sai ka je kana bada fatawa kai ma ai na karanta a kamul jana'iz ta abinda annabi yace na karanta kika sai ga abin ya zauna a kanka haka malamai suke littafi ɗaya wallahi sai mai karatu goma littafi ɗaya sai mai karatu goma ba kawai ka ɗau littafi ka karanta sau ɗaya kika ka je ka aje shi ai na gama bulugul mara na gama riyadu sari na a'a hadisi na kaza a cikin riyadu sari na wani babu yake baka sani ba amma lokacin da malami ya kawo maka karshen riyadi salihina dauke shi ka ƙara mai tashi daga farko zuwa ƙarshe ƙara mai fa ƙara mai tashi sau biyar ka gani insha Allah ta'ala kusan rabin hadisan da suke cikin riyadi salihina da an faɗa ka sauna hadisi na cikin riyadi salihina amfanin karatu kenan amma in dai za ka yi ka je ka je ba ka fahimci abin da ake nufi da gaskiya insha Allah ta'ala da abin da na yi niyya shine idan muka zo nan wajen mu tsaya sai bayan sallah to amma yanzu akwai sauran lokaci da yawa gaskiya a kasar lokaci wala ga gobe insha Allah ta'ala sai ashara zamu shiga bid'a bid'ul jana'iz abin da ya shafi bid'o'i na jana'iza din kuma da ne duk abin da zaka ji malai ambata a wannan bangare na biyu to kuma bid'a bid'o'i ne kamata ya kai abin ba zai kuma kawo mana dalilai a cikin insha Allah ta'ala ina gani sun da taka nan wajen abinda muka karanta Allah ma sarki amfanin da mu da shi gaba daya Allah ya ba mu ikon aiki da shi shi kuma malam da ya zauna ya tattara wannan ilimi mai dimbin yawa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ji ɗansa ya kai rahama kabarinsa Allah ya sa masa alizanin sana hasana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته